أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله وأن كراتنا منا وأن لتاشي نداليا زام تاشي شافينا تلاتين دشدا har yanzu idan ba manta ba yana gaya mana yawan yana yaban shehu malam nasu kuma yana gaya mana yawan ilimi da ma'arifa ta shehu malam nasir wanda idan ba manta baitin da muka kwana yake cewa bi ma'arifin minhu gizari bi ma'arifin da wani ilimin ilimin ma'arifa minhu na shehu malam nasiru gizari wanda ilimin wanda yake mai yawa ne laugadat ma'an da ilimin ma'arifa na shehu malam nasiru laugadat ma'an da zai zama ruwa lakanan nilu da kogin nilu shine kogin nan na misra wanda muke a hausa muke ce masa kogin maliya lakanan nilu da kogin maliya ya kasance minha in aka ci za a hada shi da ilimin malam nasiru kalmadi kamar dan karamin rafi yace walawin tasa walawin tasha min harazazun sayfun fi sha'ari abrada yawma zaka bila kadi walawin tasha min harazazun sayfun fi sha'ari abrada yawma zaka bila kadi to kaji wata babbar magana fa ilimi na ma'arifa na shehu malam nasiru eh walawin tasha minha eh walawin tasha eh razazun eh razazun dan yayyafi kaɗan na ilimin ma'arifar mala shine razazun ilimin ma'arifa na mala razazun yayyafi na wannan ilimin walawin tasha da zai sauka eh yawa razazun sayyifun razazun yayyafi sayyifun irin na bazara kaga yayi huma ba irin na ruba irin fa na damana ba a irin da bazaran nan wani lokacin zaka zaka ji an danyo ruwa dan dis dis dis an ga dan dan da zaka ji ana yi shine rasazun yayyafi sayyifun wanda ake yin sa lokacin bazara amma wannan yayyafi na lokacin bazara amma fa na ilimi na malam walawin tasha da zai sauka fi sha'azi a cikin guri mai fako a guri ne fako abrada da wannan gurin ya fidda tsiro yau mazaka a wannan ranar bila kadi ba tare da wahala ba eh bila kadi ba tare da wahala ba ba tare da jinkiri ba ka ji fa babbar magana yayyafin ilimin malam na ma'arifa kuma yayyafin ma fa ba wai wanda za a yi shi lokacin damana ba a'a lokaci wanda ake yin sa lokacin bazara irin wannan ruwan dis dis dis din shikenan sai ka ji ya dauke to dan wannan dan yayyafin ma kadan na ilimin ma'arifa na malam da za a yayyafa shi a gurin da yake mai tsananin tsoro to da wannan gurin ya fidda tsoro ba tare da wahala ba shi ne in ka zo fasara sai ka ce razazu yayyafi sayyifun wanda ake yin sa lokacin bazara minha na ilimin ma'arifa na malam walawin tasha da zai sauka fi sha'azi a guri mai dauri a baraba da wannan gurin ya fidda tsaro yau mazaka a wannan lokacin bilakadi ba tare da wahala ba ba tare da wahala ba ko kuma bilakadi ba tare da jinkiri ba ilimin ma'arifa na malam ma'ana duk jahilcin guri duk jahilcin guri duk bakin jahilcin da guri suke fama da shi idan aka samu mutum ɗaya wanda ya ɗan sha ilimin ma'arifa na malam kaɗan in ya je wannan gurin to duk mutanen gurin da sun zama mutanen kirki eh shine duka kinaya na irin wannan wanda ya je shanyo ilimin ma'arifa ta malam ko ya take to in ya dawo garin su ya ishe su su wannan garin da ba su da ilimi su ne fi sha'azi guri mai fako mana babu malamai ba ilimi a gurin to a barada sai wannan gurin ya fidda tsoro sai ta samun malamai da waliyai da mutanen kirki su ta bayyana a wannan gurin saboda an samu wanda ya je to sano da gurin malam su ma ya kawo musu yace wa bi himmatin tazarul harid wa ra'aha shamaman wa tasmulil ashammil aqwadi wa bi himmatin tazarul harida wa ra'aha shamaman wa tasmu lil ashammil aqwadi wa bi himmatin sannan da wata iriyar himma kamalam tazarul harida wadda take barin alhariza kwarin dutse wa ra'aha bayanta eh wa bi himmatin malan yana da wata iriyar babbar himma cikin lamarin Allah wanda tazarul hariba take barin kwari wa ra'aha bayanta shamaman tana mai ɗaukaka wa tasmu tana mai ƙara ɗaukaka lil ashammi ga guri maɗaukaki al'aƙawadi wanda yake mafi tsawo eh ita himmar malam saboda haka malam ba mutum ne mai wasa ba shine wabi himmatin da wata idiyar himma tazarul hariba da take barin kwarin dutse wa ra'aha a bayanta shamaman tana mai ɗaukaka wa tasmu tana ƙara hawa lil ashammi ga guri mafi ɗaukaka al'aƙawadi wanda yake mafi mafi nisa eh da wannan duk kusan kalmomi ne duk iri ɗaya wannan shadarin duk kalmomin da suke ciki shamaman tana mai ɗaukaka sama tana mai ɗaukaka wa tasmu tana mai ɗaukaka kaga duk iri ɗaya ne lil ashammi ga guri maɗaukaki al'aqawadi wanda yake mafi nisa na kan dutse ka kalma guda hudu ko biyar duk ma'anar su ɗaya ne eh saboda haka wannan himmar malam yake fassara maka جرت على الفلك الزيود وقيمت فوق النجوم الزهر على مقعدي har yanzu yana gaya maka jarrat jarrat alal falake sai ka ce ziyuluha geza ta ɗaukaka ta malam shine ziyuluha geza ta ɗaukakar malam jarrat ta gudana wa kayyamat kuma ta buga hemarta ta buga tanti alal falaki akan taurarin falaki faukan nujumi wanda yake kan saman taurari a zuhuri masu haske a ala maka'adi mafi ɗaukakar gurin zama kaga dai taurari su ne suke sama ko to ɗaukakar malam ta je duk inda baka tsammani kuma ta buga tanti ma'ana ɗaukakar malam duk inda gaje ɗaukakar malam ta je wannan gurin kuma bayan ta je ɗaukaka ta zauna a wannan gurin shine ziyulu aziyulu gezar ɗaukaka ta malam jarrat ta gudana alal falaki akan falaki faukan nujumi wa kayyamat kuma ta buga hemar ta faukan nujuma akan taurari azzuhur wanda azzuhuri masu haske a alama ka'adi mafi ɗaukakar gurin zama dama a larabcin aka ce abu ya hau kan tauraro to ana nufin abu ya ɗaukaka kenan wa kala'ikin sujuhun araka minan nada wa alazza min jadatin limu'ilil murmidi wa kala'ikin sujuhin araka minan nada wa alazza min jadatin limu'ilil murmidi wa kala'ikin haka malam yana da wasu irin ɗabi'u sujuhin wadda suke masu sauki araka waɗannan ɗabi'un malam ɗin a raka su suka fi taushi minan nada daga raɓa ko raɓa ba ta kai ɗabi'un malam taushi ba raɓa ce wadda tana zubawa baka san tana zuba ba kai ma sai dai kawai ka je ka ganta yanzu lokacin raɓa yi in ka fito da hiri ka ga raɓa wani lokacin ma baka ji ma lokacin da raɓa take zuba ba to ilimin malam wannan ɗabi'u na malam wakala ikin yana da wasu iriyan ɗabi'u sujihin masu sauƙi a rakka su suka fi taushi minan nada daga raba wa'alazza kuma wannan ɗabi'u na maradin wa'alazza su suka fi daɗi min jadatil mu'ili daga samun wadatar almu'ili mai iyalai murmidi wanda yake talaka ɗabi'un malam masu daɗi daɗin ɗabi'un malam wane samun arziki a wajen mutumin da yake talaka kuma mai iyalai kaga ai dadin ya isa kaga anan yana na cewa babu wanda ya fi sanin dadin dukiya kamar mutumin da yake da iyalai wance ta aihuwa na ma kaza wa na ma kaza duk mutumin da yake da ƴaƴa yake da iyalai da yawa to ya fi kowa sanin amfanin dukiya saboda in babu dukiya babu arziki tarbiyyar ƴaƴan ma ta gagare shi kaga in baka samu a gida ka kawo ba kaga dole yara kananan da basu cancanta su sana'a basu fita su sana'a kenan yaron da yake yaro karami kamata yana makaranta idan babansa bai nemo ya kawo ba shi kenan sai ga lokacin da ƴan uwansa suke can suke karatu shi kuma ya ɗauki talla ya fita kan titi shi kenan lokacin da waɗancan suke abubuwan da za su gina rayuwarsa saboda haka ba wanda ya san daɗin arziki kamar mai iyali to nan abin da yake gaya maka cewa su ɗabi'u na malam wakala ikin malam yana da wasu irin ɗabi'u su jihin masu sauki a rakka wanda suke masu taushi minan na dashiya da raba wa'alansa kuma ɗabi'un malam wa'alansa su suka fi daɗi min jadatil mu'ili daga samun dukiya almu'ili na mutum mai iyali almurmidi kuma wanda yake talaka yaya kake ga mutumin da talauci ya gama sassake shi ga ƴaƴa sun taru kuma ya zo samu arziki ya kake ga yadda zai ji daɗin wannan arzikin to ɗabi'u na malam sun fi daɗin wannan arzikin daɗi eh kuma da ke kuma malam yana yawan gaya mana ko ma akwai ma akwai shi ma a hadisi akwai shi ma a hadisi mutanen da ya kamata mutum ya tausaya musu a rayuwa mutanen da ya kamata a tausaya musu a rayuwa Malam yana gaya mana daga cikin mutumin da ya cancanci a tauki tausayinsa a rayuwa shi ne mutumin da yake da iyalai da yawa kuma Allah jarabe shi da talauci in ya zama ga ƴaƴa ga mata ga talauci to duk wani mutumin da ya kamata ka ji tausayinsa a rayuwa bai kai wannan mutumin ba duk wani wanda zaka ji tausayinsa a rayuwa bai kai mutumin da yake da ƴaƴa da mata kuma talauci ya zo ya makure shi ba in bai yi da gaske ba da da ya tsaya da addu'a sosai in ba ya tsaya da kyau ba tarbiyar gidansa ya tafi karfinsa aka ce ga yara ga mata ga ƴan mata sun taso baka nemo abin da za a cika kawo gida ba kaga gida ya shirya tarwatsewa kenan gidan tarwatsewa zai eh shine to yake cewa wasa addima dima sato hal'ana mawa albasat saubat tafadduli kulli jafin hiklidi wasa'at dima sato hal'anama wa albasat saubat tafadduli kulli jafin hiklidi wasa'at dama sato ha dama sato hal'anamu eh dama sato ha da masatuha daɗaɗan ɗabi'u da ɗabi'u irin na mala, wata atil anama sun yalwaci talakai. Ɗabi'u na malam masu daɗi masu kyau, e, di masatuha ɗabi'un malam masu kyau masu daɗi, wata at anami, anama sun yalwaci dukkanin talakai. Wa albasat kuma sun sa sobat tafadduli riga irin ta yafiya. kulla jashin ga dukkanin wani mutum mai laifi shikilfi mai mummuniyar ɗabi'a mai mummuniyar ɗabi'a amma duk da haka malam yana yafe wa irin wannan ma saboda sun fi kowa wahalar sha'ani shine dimasatuha kyawawan ɗabi'u irin na malam wasa atil anama sun yalwaci talikai wa albasat kuma sun sa sofar tafadduli riga irin ta at tafadduli yafewa kulla jafin ga dukkanin wani mutum mai laifi hekilfi mai mummuniyar ɗabi'a irin wannan mutanen ma'amalar su yana da matuƙar wahala amma ɗabi'un malam sai da suka yi maganin suka canza suka mai da su mutanen kirki wasaƙat ƙulubal kalkika satir rida bi tajawizin wata abufin wata gammudi wasa'at ƙulubul kalki wasaƙat ƙulubal kalki كاسات الرداء بتجاوز وتعطش وتجمد وسقت قلوب الكلك وسقت malan ya shayar da ƙulubal kalki dukkanin zukatan halitta kasatin rida kofuna irin na yardar Allah bita jawuzi ta hanyar yi musu sassauci yafe musu laifukansu ta hanyar bita jawuzin ta hanyar yace musu wata atufin ta hanyar tausasa musu wata gammuti da kuma limriɗe su da afuwarsa duk inda mutane suka kai ga munanan ɗabi'u sai da malam ya shayar da zukatansu suka dawo mutanen kirki eh shine wasakat qulubal kalki ko kace qulubal wasakat qulubal kalki ko kace wannan dinnan yana nufin a ita kyauta ta malam da ɗabi'u masu kyau na malam wasa kat sai da ta shayar da ƙulubal kalke zukatan halittu ƙasa ta rida ta shayar da su gidauniya ta yardar Allah ta yaya ya jawo su suka dawo mutanen Allah bita jawo ta ta hanyar yafe musu laifinsu wata abufi ta hanyar tausasa musu da bin su cikin lallami wata gammudi da kuma lullube su da afuwa hatta a adat kulla kibbin kashishin hibban wa barran kulla alwana alwa alwadi hatta a adat kulla kibbin kashihin hibban wa barran kulla alwa alwadi hatta saboda ɗabi'u masu kyau na malam hatta har sai da kulla kibbin dukkanin wani mutum mayaudari kashihin mai ɓoye gaba hatta a adat har sai da ya koma hibban masoyin malam wa barran ya koma mutum nagari kulla alwa dukkan wani mutum mai tsananta wajen rigima alwadi mai taurin kai shi ma hatta har sai da a'adas ya koma hibban masoyi wa barra mutum managarci kaga lalle fa malam yayi aiki eh hatta har sai da su waɗannan ɗabi'u masu kyau na malam hatta har sai da kulla kibbin dukkanin wani mutum mayaudari kashihin wanda yake ɓoye ƙiyayya a zuciyarsa. Hatta a adat har sai da ya koma hibban masoyi wa barran kuma ya zamto mutumin kirki. Yawwa, kuma duk sai ka ce kulla alwa dukkanin wani mutum mai tsanantawa wajen rigima shine alwa. Ɗan ta'adda ɗan takifi wanda ba shi da haƙuri. Kulla alwa dukkanin wani mutum mai tsanantawa wajen rigima. alwaji wanda yake mai tsananin taurin kai a yi ta bashi haƙuri ya kiyarta hatta a adat har sai da ɗabi'un malam masu kyau a adat suka mai da shi hibban ya koma ya zama masoyi wa barra kuma ya zamto mutum managarci shine irin wannan qur'ani yake cewa fa izal ladhi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyyun hamid akalaqu hashin lil wufudi hulahilin متواضع الأكناف ليس بمسمده بمسمده أكلاق حش للوفود هلاهل متواضع الأكناف ليس بمسمده to har yanzu dai yana gaya maka a ɗabi'u na malam masu daɗi yana gaya maka ɗabi'un malam masu daɗi. Yake cewa a kalaku hashin, malam yana da wasu ɗabi'u hashin masu daɗi. Eh, a kalaku hashin, shi ɗabi'un malam a kalaku hashin, ɗabi'u ne masu daɗi lilwufudi, hulahilin kuma malam wani irin jagora ne. Lil wannan kulahilu eh akalaku hashin malam yana da wasu irin ɗabi'u masu daɗi lilwufudi ga baki kulahilu ko malam jagora ne mutawadi il akanafi mai saukin janibi ne laisa bi mismadi malam bai kasance mai girman kai ba kaji fa akalaku hashin akalaku hashin lilwufudi malam yana da wasu ɗabi'u masu daɗi lilwufudi ga baƙi hulahilin malam wani irin jagora ne sadauki na gari mutawadi aknafi mai saukin janibi ne ma'ana sai ya masa abubuwa ya ta haƙuri laisa bi mislidi bai kasance mutum malam mai girman kai bane a akwai wata kissa da wani shehi da ya bani kissa ta halifan shobrain na yanzu shine shak mahi halifan shehu Ibrahim na yanzu na kaulaha da ya ban kissar da na zo karanta wannan baitin sai na ji kissar ta zo min a lokacin ma muna karatu da abokan karatu na in ke cewa wannan kissar ne a gani na za ta dace wannan baitin zai dace da halifan shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu halifan shehu Ibrahim na yanzu a tun wasu shekaru masu yawa fa shekaru masu yawa wanda ba a ma kawo a akai cewa shi zai zama Shehu Ibrahim shi ne zai zama halifan Shehu Ibrahim ba zai zama halifa shekaru kamar masu yawa wani daga cikin shehunnai yana ba da labari a kaulaha yana ba wasu shehunnai wani labari na abubuwan mamaki da za su faru da shi shehu mahi da yake gaya musu sai ya ce musu to bari in nuna muku wani abu wanda za ku tabbatar da cewa abin da yake gaya muku nan gaskiya ne sai ya jarraba shi shehu mahi sai ya ce a kawo shayi shi wannan shehi duk waɗannan shehunan suna gurin sun sani sai ya ce bari in sa a kawo shayi shi nasa zan sa a zubo masa babu suga kuma za ku gani shikenan yace wannan shehin yace a kawo shayi aka kawo shayi aka zuba suga wa kowa sai ya ware wani kofi ɗaya sai aka kisa wa kofi ɗayan suga duk shehunan da suke gurin kowa sai aka bashi shayinsa da suga shi kuma wannan shi shehu mahi sai aka ɗauki kofi ɗayan nan wanda babu suga aka bashi haka aka zauna da shehunai ana taɗi haka ya shanye wannan kofin babu suga ya shanye kofin shayi guda babu suga kuma bai faɗa wa kowa bai faɗa wa kowa cewa ba suga ba duk wanda suke zaune a gurin sun san ba a sa masa suga ba haka ya sha ya tashi sai da ya tashi wannan shehu yake faɗa ce kun ga abin da an gaya muku a kansa ko suka ce eh yace kun ga abin da an gaya muku daga nan suka ƙara tabbatar da cewa duk abin da ya gaya musu gaskiya ne to irin wannan su ne mutawadi wal akala masu tsananin haƙuri ne ko da ka san ko da sun san ko da ku sun san cewa ka musu laifi suna sane za su yi haƙuri su yafe wa mutum shine akala ku hashin ɗabi'u ne wadda suke masu daɗi lilufudi ga baki hulahilin shi malam jagora ne mutawadiwul akanafi mai saukin janibi laisa bi nisbi bai kasance mai girman kai ba shi wannan mutawadi'un nan daga wada'a ne na tasawa in aka ce mutawadiwul akanaf kamar wanda za a iya taka gefensa shine mutumin da saboda haƙurinsa za ka iya zuwa ka taka shi ba zai ma nuna maka cewa ka taka shi ba saboda wai kar ka damu kai ka masa laifi amma sai ya kokari ya boye laifin wai kar ka gane ma ka masa laifi dan ka damu ka damu saboda haka shine mutawadu wal akana law ri'tahu najatka anhu lawaihim sadabta ma ta hawa fala ta ta'alladi law ri'tahu najatka anhu lawaihun sadabta ma ta hawa fala ta ta'alladi yana gaya maka lauri ita huda za ka haɗu da malam. Lawa'ihun, lawa'ihun wani irin haske na fuskar malam shi ne lawa'ihin kamar jam'i na wannan kamar na ƙyalƙyali ne. Lauri ita huda a ce za ka ga malam, lawa'ihun haske irin na fuskar malam, na jatka anhu shi ne zai gana da kai, zai baka labari. mai wannan hasken zai gaya maka sadabta mata hawa ka dace da abin da kake nema fala ta ta'alladi saboda karkaɗi mauce ba a hankali duk abin da kake nema za ka samu ba fa malam ne zai gaya maka ba kawai ganin fuskar malam kawai ganinsa kawai in kai saboda kyan yanayi da annashuwa da farin ciki da za a gan shi to abin da kallon nan yake nuna maka cewa ka dace da abin da kake nema shine lauri itahu da za ka ga malam lawa'ihun haskake-haskake na fuskar malam na jatka su ne za su gaya maka sadabta mata hawa ka dace da abin da kake nema anhu a gurin malam fala ta ta'alladi saboda karka ɗibauce ba a hankali duk abin da kake nema za a maka ainul jawadi furaruhu fa mata ara ainihi mu'ribuhu yuhallilu yasjudu yahillu wa yasjudu ainul jawadi furaruhu fa mata ra'a ainihi ma'uribuhu ya hillu wa yasjudu to kaji fa ainul jawadi ai shine asalin ingaraman doki furaruhu jarrabawarsa fama ta ara ainihi ma'uribuhu ma'uribuhu duk wanda ya san shi ya san doki ya san shi ingaraman doki fama ta ra'a ainihi duk lokacin da ya ga idanuwansa ya hillu sai ya haila ce la ilaha illallah wa yasjudu ya sujada saboda farin ciki ma'ana duk wanda ya san waye mala take kana ganin malam za ka kama hailala kai sujada saboda gode wa Allah ma'ana duk wanda Allah ya sa ya ga malam take zai kama hailala ya sujada saboda godiyar Allah da ya nuna masa shehu shine ainul jawadi asalin ingaraman doki furaruhu jarrabawarsa famata ra'a ainihi mu'ribuhu duk lokacin da wanda ya san shiga idanuwansa ya hillu sai ya sai ya hailala saboda farin ciki ka san wajen abun alkhairi ya zama ce la ilaha illallah saboda farin ciki wa yasjudu take mutum zai sujada saboda godewa Allah to wannan ya kawo karatun ne amma na don masu doki ya kawo ainal jawadi shine ingaraman doki ingaraman doki dokin da yake mai kyau masana doki suna ganin dokin sun san kalarsa saboda haka wanda suka san doki sosai larabawa idan sun ga doki kawai suka kalli idansa suka kalli wuyansa in zai yi abin kirki ma sun sani in ba zai yi abin kirki ba ma sun sani ba sai an sha wahala a yi ta gwada doki a yi waye a yi a kawai da sun ga gidansa sun ga wuyansa sun sani to shi ma malam haka yake duk wanda ya san waye malam ya san alkhairi to da ya ga malam ya san me ya gani wallahu ta'ala alam